أتعرفه ذاك النبي محمد أتعرفه ذاك النبي محمد كريب لرسل الله في الحشر سيد كريب لرسل الله في الحشر سيد تتيه به الدنيا وأخرى وبرزقوا بسم الله الرحمن الرحيم جلال سما للفرقدين مزازها جلال سما للفرقدين مزحزها كلال كزهر الروض أدها مفتها كلال كزهر الروض أدها مفتها جمال كوجه اليوم أسفار مصبها جمال كوجه اليوم أسفار مصبها كمال كما شق الغمام أن الضحى كمال كما شق الغمام أن الضحى وذكر كما فد الكتاب عن المسكي وذكر كما فد الكتاب عن المسكي على خير خلق الله أزكى تحية على خير خلق الله أزكى تحية فكم هذا من فضل وكم من مزية فكم هذا من فضل وكم من مزية ومن شيء من ألوية قدسية ومن شيء من ألوية قدسية كراماته في الرسل غير كفية كراماته في الرسل غير كفية هم السلك نزما وهو واسطة السلك هم السلك نزما وهو واسطة السلك جلال سما للفرقدين مزحزها كلال كزهر الروض أدها مفتها جمال كوجه اليوم أسفار مصبها كمال كما شق الغمام عن الضحى وذكر كما فد الكتاب عن المسكي على كرك الله أزكى تحية على كرك الله أزكى تحية فكم هذا من فضل وكم من مزية ومن شيم ألوية قدسية كرامته في الرسل غير كفية هم السلك نظما وهو واسطة السلك كرامته في الرسل غير كفية هم السلك نظما وهو واسطة السلك بسم الله جلال سما للفرقدين مزاحزها جلال سما للفرقدين مزاحزها جلال سما للفرقدين مزاحزها جلال سما للفرقدين مزاحزها كلال كزهر الروض أدها مفتها كلال كزهر الروض أبها مفتها كلال كزهر الروض أدها مفتها هلال كذال الروض أبها مفتحا جمال كوجه اليوم أسفار مصبها جمال كوجه اليوم أسفار مصبرا جمال كوجه اليوم أسفار مصبها جمال كوجه اليوم أسفار مصبرا كمال كما شك الغمام عن الدها وذكر كما فد الكتام عن المسك كمال كما شك الغمام عن الدها وذكر كما فد الكتام كم عن المسك على خير خلق الله أزكى تحية على خير خلق الله أزكى تحية على خير خلق الله أزكى تهية على خير خلق الله أزكى تحية فكم هذا من فضل وكم من مزية فكم هذا من فضل وكم من مزية فكم هذا من فضل وكم من مزية وكم هذا من فضل وكم من مزية ومن شيم ألوية قدسية ومن من قلبية قدسية ومن شيم ألوية قدسية
من قلبية قدسية كرامته بالرسل غير كفية هم السلك نظما وهو واسيلة السلك كرامته للرسل غير كفية هم السلك نظما وهو وسيلة السلك كرامته في الرسل غير كبية هم السلك نزما وهو وسيلة السلك كرامته للرسل غير كبية هم السلك نزما وهو وسيلة السلك أمسى جلال سما للفرقدين مزازها جمال كوجه اليوم أسفار مصبها كما شك الغمام عن الدها وذكر كما فد الكتاب على خير خلق الله أزكى تهية وكم هذا من فضل وكم من مزية ومن شيم ألوية قدسية كرامته للرسل خير كفية هم الشرك نظما وهو وسيلة السلك نعم
جلال السماء الفردين مزاحها هلال كذال الروض أرها مفتها جمال كوجه اليوم أسفار مصبها كمال كما شوق الغمام أن يبقى وذكر كما قلت الكتاب عن المسكين على خير خلق الله أزكى تهية فكم هذا من فضل وكم من مزية ومن شيم قلوية قدسية كرامته للرسل غير هدية ومسرق نظما وهو وسيلة السلك jalalun annabi mai girma ne maɗaukaki ne mai maɗaukaki ya ɗaukaka ba iya ɗaukakan ba ita kanta ɗaukakan maɗaukakiya ce sama sannan ya ɗaukaka ɗaukakarsa muzahziha yayi nisa lil farqadaini yayi wa farqadaini nisa farqadaini taurari ne guda biyu wanda malaman ah, taurari suke cewa akwai wata tauraruwa mai suna na'ashi sugura na'ashi sugura ita ce take kyankyashe wannan taurarin ita kuma ta yi nisa to waɗannan taurarin farqadaini su annabi yawa nisa ya musufin dukkan saboda shi matsayinsa ba matsayi ne na fage ba matsayi ne na kusanci abinda ake nufi nisansa ba nisa ne na kilomita kaza ba shi nisansa na soyayya ne inda na kilomita kaza ne sai wani ya sa rai zai yi tafiya wannan kilomita su to shi matsayinsa ba na wannan ba ne na soyayya ne na zaɓin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kilalo yana da halaye sallallahu alaihi wasallama da ɗabi'u ka zaharin raudi ɗabi'unsa suna haske kamar hasken arraud shine wato ba gona ba lambu lambu irin falawoyin lambu ɗin nan a daha mufattaha wanda ya zama sun bubbuɗe za ka ga wasu fulawoyi masu kala kala kala kala yawwa sannan kuma kafin safiyar an yi yayyafi da asuba za ka ga sun bude sun yi shar da su ya ce to ɗabi'un haka suke Ka, ya iya sifatawa ya ce haka dan duk ba wanda ba zai ga wannan bai sha'awa ba irin fulawoyin nan an yi ruwan asuba gari ya waye rana bata fito ba sun bude kalolin sun bayyana kowa yana sha'awar wannan kowa yana son irin wannan yace to haka ɗabi'un annabi suke kowa yana son su har makiyan annabi suna son ɗabi'un annabi makiyin annabi wanda ya yadda ya rasa mai rayuwarsa amma zai ɗau ajiya ya bashi saboda ya san in ya bashi ajiya ba za a taɓa ba in an yi alƙawari da shi ba zai saba ba in zai faɗi magana gaskiya yake faɗa duk wannan kyawawan ɗabi'un nasa ne alaihi salatu wassalam kowa yana son sa sannan ya ce jamalu kyakkyawa ne alayhi salatu wassalam shi kuma kyan ka wajahil yauni sai sifata kyan wato fuskar annabi alayhi salam da wai fuskar wuni da mai wuni yake farawa idan asuba ta yi alfijir ya hudo sai gari ya yi sha a wani lokacin idan zamanin zafi ne duk zafin da ake yi wani lokacin ya za a ji shi sai ka je shi gwanin ban sha'awa da za a baka zabi a wuni a haka za ka yadda ya ce to haka can annabi alaihi salatu wassalam ya suke kamar fuskar wuni kuma fuskar wunin asfara musubihan wadda ta hudo da asuba din nan ba cuta ba cutarwa kowa yana son wannan yanayi sannan ya ce kamalo cikakke ne alaihi salatu wassalam babu tawaya tare da shi ko ta misali zarrati to cikakke ne cikar tasa kama shukkal gamamu shi kuma sai wani irin tashbihi sai ce kwatankwacin ahuda wato girgije yahudo an duha lokacin walaha girgije ya fito a lokacin babu abin da yake tare shi rana ba ta yi zafi ba kuma ga girgije yahudo ya ce to haka cikar annabi sallallahu alaihi wasallam take ya ce wa zikirun ga ambatansa ya game ko ina kama fuzzal kitamu kamar murfin kwalbar muski a buɗe ana buɗe kwalbar muski me za a ji za ta shiga ko ina wannan ƙanshin zai game ko ina ya ce to haka ambatan annabi ya gama ko ina ya sa maƙiyin annabi alaihi salam da ya sani da ya wutar da kansa to amma tunda Allah bai yi rabo ya bashi ba bakin ciki na zai kashe shi ahasiduhu ish inna aishaka an kaju fa huwa fi dunya wa fi dini sayyid mai bakin ciki da hasada ga annabi alaihi salam rayu dan kaga bakin ciki ko ka ko kaso shi annabi sallallahu a duniya da lahira dai shine shugaba ba yanda zakai alaihi salatu wassalam sai ce ala khairu khalqillahi azka tahiyyati to azka tahiyyati mafi tsarkin gaisuwa ba gaisuwa ga magarba gaisuwa tsarkakakkiya ta tabbata ala khairu khalqillah ga mafificin halittar Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan mafificin halittar Allah din fa kam hadha min fadlin falala nawa ya tara wa zai iya irga falalarsa wato ya tara fadala mai yawa wa kan min maziyatin ya tara baiwa mai yawa fadlun fadala maziya kuma baiwa to ga baiwa ga fadala ya tara su ba adadi sannan wa min shiyame gashi yana da halaye wannan halayen nasa ulwiyatin madaukakan halaye kudusiyatin tsarkakan halaye wanda sai da Allah da kansa ya ce wa'innaka la'ala kulikin azimin su ne halaye halaye ne ulwiya kuma ƙudusiyya ya ce karamatuhu karamomin annabi sallallahu alaihi wasallam gairu kafiyatin ba ɓoyayyu ba ne amma ba a mutane ga magaribafin rusuli a cikin manzanni idan ana faɗar matsayinsa ba a maganar gama garin mutane maganar annabawa ake yi to a cikin annabawa inda ka ji Allah ma ya ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din sai annabawan nan ba irin su ɗaya ba mun fifita sashi akan sashi da ya tashi misalin sai ya ki ɗaukan maza Allah alaihi salam dan shi ba a misali da shi sai ya ce minhum man kallama Allah cikinsu akwai wanda Allah ya zance da shi to wai in kana da hankali ka gano wanda kuma wanda Allah ya zance da shi yana misra ka kwatanta da wanda Allah ya zance da shi akan bisadun rahamati akan shimfidar fadar Allah wanda ya je gurin da yake jin alƙalamin kudura yana rubutu wanda ya je taka shimfidar fadar takalmansa ka kwatanta shi da wanda aka ce ikila ana alaika fa innaka bil wadil muqaddas duwa to Allah yayi wannan ne dan ka gane shi in zai faɗi matsayinsa baya ɗauko sauran annabawa kisa ko suratul anbiya ka duba in Allah ya faɗi wannan annabin ya faɗi bai wanda ya masa ya ɗauko wannan annabin ya faɗi bai wanda ya masa da ya zo kan shugaban annabawan sai ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ce kai kuma ban aiko ka ba sai dan rahama ka duk abin da ba Allah ba har annabawan kai ne rahamarsu duk abin da ba Allah ba kai ne rahamarsa wannan ishara kawai amma bai tsaya fadar yayi masa kaza yayi a'a shi a dunkule yake wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin mai hankali yaji ya gani sannan a wani gurin sai ya ce lituminu billahi kaga sai ya faɗi kansa lituminu billahi wa rasulihi sai ya ce watu azziruhu watu waqiruhu sai ce watu sabbihuhu sai faɗi abu uku da za ku ɗaya na Allah biyu na manzan Allah tu azziruhu manzan Allah tu waqiruhu manzan Allah tu sabbihuhu kuma Allah to kaga yadda in zai faɗi matsayinsa ga usulubin da yake yi in zai faɗi matsayinsa alaihi salatu wassalam wannan ne wani ya ce baya neman taimakonsa sai ga shi yana neman taimakon lauya wannan shi ne ƙarshen tsiya ƙarshen asara ƙarshen asara kenan Allah ya kiyaye da ya sani da lauyan ma ya zo sai ce lauyan ma baya neman taimakonsa ya ce wa alƙalin shi ma baya neman taimakonsa da ya sani da haka zai sai ga shi alƙali ya ƙara cewa to sai ya nemo taimakon famanan sakatare sai ya nemo taimakon hakimi yanzu wannan bai asara ba an fada a banza mala laiki ayi laiki ayi yace to su in za ku kusanta annabawa da annabi sallallahu alaihi wasallam nan sai yace humus sulku su annabawa sulku ne wato tsari kamar na tarbi shi ake cewa sulku na zuman ya ce a jera suke tiryen-tiryen daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan sai ce amma wa huwa shi annabi wasiɗatu silki shine tsakiyar tsarin a tarbi wanne ne babba shine wasiɗa yace to haka tsarin annabi da annaba suke duk sanda kaga wani tsari a jere to sai ka samu babban shine wanda zai zama a tsakiya daga nan ake farawa daga nan ake karewa ta nan ake nan ne farko nan ne ƙarshe kuma sai ka tarar shine babba to sai ce to haka annabi yake da sauran annaba ko sarƙar wuya in ka gani kundigar shine ƙato ko shine gurin kwalliyar ragowa kuma gashi ya kewaye wuyan to wannan kundigan shine wasiɗatu sarki ta nan ake fara ta nan ake gamawa kuma waɗannan gaba ɗaya wannan ne ya riƙe su sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah